بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورياتا تبتا ga Allah wanda ga shi da ikon sa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na shokale domin tsora tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba a cikin kowane dare kuma cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ga shi da iko allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau muhini 27 ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekarar 1445 wanda ya yi daidai da shidda ga wata na hudu ko wata na hudu miladiya isa dan maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci muna cikin suratul hudu a zo tafsiri na marece mun tsaya daidai kan aya ta tamanin da uku kan isa ta annabi lutu alaihissalam abin da ya faru da mutanensa na nau'in azabar da Allah ya musu tunzan nan isa ta gaba shi ne za mu tashi kan isa ta annabi shu'aibu alaihissalam ina ganin kuma ita ta isa ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka na'am Allah ya ce wa ila madayana
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط الله يتي وإلى مدينة wannan ita ce kisa ta shida cikin wannan sura maimakon ta bakwai da nace Allah ya ce wa ila madayana haka zuwa ga madayana ƙasan madayana Allah ya ce akhahum shu'aiban dan uwansu annabi shu'aibu ya zo musu Allah ya tura musu dan uwansu annabi shu'aibu da ya zo ga abin da ya fara gare su qala yace ya qaumi ya ku mutane na u'budu Allah ku yi bauta ga Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani Allah wanda ya cancanci a bauta mishi in banda Allah da ya halice ku yace wala tanqusul mikyal kar ku tauye abinci ku abinda kuke cika wa mutane in sun zo saye wurinku to wannan abinda kuke cika karku tauye musu wal mizan haka mizani ma'auni abinda ake awo shi ma karka karku ci abin nan karku tauye wanda kun ga kenan akwai bambanci tsakanin mikiyal da mizan shi mikiyal abinda cikowa ne ake yi wanda ba sai an auna ba bisa kilo ko ba sai an auna ba da centimeter kamar da yanzu irin yadda muka sani in mutum ta sai haci ai kun ga tiyoyi ne ko ɗan maraba ko ko ɗiyan langa ko idan mutum ta sayan mana haci ko buhu ai ba biskilo ake aza ba to irin wannan abin ciko ake ne shine mikiyal ma'ana ku cika abin ciko ma'ana in mutum zo awo wurin ku ku cika mai ma'auninsa ku cika abin da kuke awo da shi wal mizan shi ko mizan abin da kuke aunawa wanda sai an auna ɓangaren in shinkafa ce ko duk abin da ake auna bisa keli kaga mizani in ma tufafi ne tc awon centimeter ko shadda ko nama ne mahauta masu sayar nama duka dai kilo yadda ake sayar da kilo ya ce ku cika wannan ya ce in ni a rakun bi khairi ni ina ganin ku da alkhairi mana ina ganin muku abin da yake shi ne alkhairi mana yin haka da za ku yi wannan alkhairi ne kuma ga ni'ima Allah ya ba ku ni'imar da ma Allah ya ba ku yana ganin ku da alkhairi tunda misali ko kasuwanci mutum yake yi malam kasuwanci alkhairi ne sai ka ce wani yana ganin ka da alkhairi ma'ana Allah ba ka aiki yi kana kan aiki yi to ka tsaya ka gyara aikin ka ka bashi muhimmanci sai Allah ya tsara ka karfafa cikin sa to ai kaga wannan nasiha ce ta alkhairi to kuma abin da yake karantar da su kenan inni arakum bi khairi ni ina ganin ku da alkhairi ma'ana Allah ya ni'imta ku ya ba ku lafiya ya ba ku dukiya gashi kuna kasuwanci to kenan ku kiyaye kar ku tauye haƙoƙin mutane ku yi musu awo yadda shari'a ta ce karku ci amanarsu ya ce wa inni a kafa alaikum kuma yana shi muku tsoron azaba yau min muhir azaba ta ini mai kewayewa ina shi muku tsoron azaba ina da kiyama saboda duk wanda ta tauye ma'auni duk wanda ya tauye abin awo na mutane to akwai azaba gaban Allah wannan kuma kamar yadda mun taɓa bayani su irin wannan ayoyin masu bayani a cika ma'auni a cika abin awo hatta alƙawari yana ciki hatta cika alƙawari yana ciki kamar yadda Allah ce wailul lil mutaffifin allazina idza ta'alu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhu aw wazanuhum yukhsirun ala yazunu ulaika annahum mab'ufun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin kaga wannan aya tana bayani akan ma'auni da abinda za a auna ko ba haka ba da abinda za a cikawa to hatta alƙawulla idan kun ga doki alƙawulla da mutane na hawa aiki na sauka aiki na zuwa lokaci kaza duka duka ya shahi wannan a cika wannan tauyewa yadda ka san mutum ya tsaye awon shinkawa ko hatsi yana tauyewa to haka rashin zuwa ga lokaci kamar shi ma wata tawaya ce da Allah ya ce wai lullum tsafafina ban na azaba ya tabbata ga masu tauyewa to hatta masu tauye lokuta yana ciki da ya ce al-muqaffif al-muqaffif shine mai tauyewa abin awo ko mai tauye abin da an kai da shi ne shi ko mai tauye alkawalin an kai da shi to kun ga fadin wannan fadin ma'anar wannan ashe ba sai awo ba duk alkawali idan an kai a cika rashin cika shi to an tauye ne yalla mun fahimta to shi ne cikin ni akhafu alaikum azabu yawmin muhit ina ji muku tsoron azaba ta ini mai kewayewa na'am ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
يتجب بين أثرا تدسوا يتوى يا قوم يا قوم تانينا kuma ya ku mutane dai har yanzu ku sani ba zan daina ba ba zan daina muku nasiha ba aukul mikiyani ku cika abinci ko da kuke cika wa mutane idan sun zo sayan abu wajen ku wal mizan haka abinda kuke auna wa mutane na awo sun zo sayan abinci wurin ku ko sayan tufafi da abinda ya kama da wannan abinda kuke auna musu yace ku cike wannan bil qasd da adalci in abinci ko na a cika da adalci in abin auna a auna da adalci kaga yana cikin hankalinsu ya ce wala ta bakasun nasa ashiya'ahu kar ku tauye wa mutane haƙoƙinsu kar ku tauye wa mutane haƙoƙinsu saboda duk wanda ta tauye haƙƙin mutane to zai bai gaban Allah shi yasa wallahi kuke ganin sana'a tana da alkhairi amma wallahi masu tauye ma'auni to akwai musiba Allah akwai musiba kar ka tauye mutane haƙoƙinsu musamman kaga bangaren abinci auren awon abinci da wanda suke aunawa irin su shinkawa irin su abin nan hatta awon mai irin su awon duka dai wani abu ne na abinci kun ga yanzu daga cikin wasu 'yan sana'a wasu 'yan kasuwa da suke yi maimakon kai da adda hankali kai da kasan shari'a ka tsaya ka auna abinka da kyau sai ga galibi yara ake ba wani nan ba yara da yake yi dan dai su yanda suke so na dan da su yanda suke so ne dama in shinkawar na irin mai kilo 25 kin nawa kun ga ana cewa kilo 25 ba lalle bane wata kilo 25 ba lalle bane yan sa an kai awo na kwarai da wuya ta 25 ba ma ki sai 24 da rabi ko 24 da rabi da kar ba za ta yi 25 ba galibi to yanzu wani fa so shi ke yi bisa ma 25 sai ya tsara wani abu yanzu wani shi na iya ba yara su auna mai ɗan buhun na mai kilo 25 sai su mai kilo 27 ko da 8 kuma ya nisa ya ga da bakwai ko da 8 kuma kawai sai ya jera a bitai sai ya shira bishi kaga gobe ma in bai gobe yaran nan da ke rayuwa bai yarda shi auna maka shi tunda ya sai iya auna karshen ta ba zai haka nan ba karshen ta dai kawai su ce ka shi kaga ta yi auki fa ko ko ce ma yaro ya kayi awo kaga kawai shi na ganin ba komai bane Allah ya sani Allah ya sani shi yasa kawar duk sana'a da zan sai ya auna to dole ka ɗebe kiwa ka ɗebe kiwa ka tsaka auna a dukka in ma ba ka auna ba ka sa wanda ya iya in ma yaro na kwatanta mai da ake yi ina laihin ɗan buhun nan a ga yayi 24 da rabi ko 24 yayi ai za mu gani ɗan abin da za su samu na riba ya alkhairi da ka ci haramukin mutane dan saboda ta haramu idan ka ci ta ko ba daɗi na sai an biya musiba ce kuma mutum nawa so sai shinkawa gare ka adadin mutum nawa duk wanda ya sayi abinci gare ka ya zan ka tauye mai sai ya ka bin shi gaban Allah to cikin komi cikin awon komi ba za mu zai yi da kyau kar mu sa ha'inci ciki to shine yace wala tabkhasu an-nas ashya'ahum kar ku tauye wa mutane abin da haƙoƙin su shine ashya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin kar ku kar ku banna bisa ban ƙasa ma'ana kun ga wannan sai karantar da mu ashe hatta tauye ma'auni banna ce bisa ban ƙasa banna ce bisa ban ƙasa yanda Allah ya kire shirka banna bisa ban ƙasa kahirci banna bisa ban ƙasa zina abin nan sata ta'addanci sabon Allah duka banna ce bisa ban kasa to har tawaye ma'auni banna ce bisa ban kasa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kin kai ku banna bisa ban kasa bayan Allah ya gyara kasar mana bayan an shaida shari'a ta Allah an san dokokin su kuma a to a tai yanda ake so kaga wannan bai dace ba to shine wala ta'asu fil ardi mufsidin kar ku binnan ku ta banna bisa ban kasa kar ku ta bisa ban kasa kuna banna sai Allah ya ce mi
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ annabi shu'aib ya ce gaba yana karantar da su cewa baqiyatullahi ai dan ragowa abinda Allah zai baku na riba ku khairun lakum shine alheri gare ku yanzu da sai abin nan yana sai da shinkawa ana aunawa a ce duk ɗan buhun nan dala hamsin ne kake ci na riba to ɗan abin nan da Allah ya baka na riban nan ya yi alkhairi gare ka da ka kai a yi lala awo ka ci shika ko shika bi sama ɗan abin da Allah zai ba komi zaman shi kaɗan don shi ba yawa ba ne albarka shi Allah shi ne ke sai albarka to ka samu ɗan kaɗan kin nan Allah ya sai ya ma albarka gare shi ya haka farkon samun kanka abinda kuma Allah ba zai sai albarka cikinsa ba don duk abinda ya san na haramun ne Allah ba sai albarka cikinsa kamar riba ce da Allah ya ce yamina yamhaqu Allahu riba wa yulbi sadaqat kaga yamhaqu Allahu riba duk abinda yake abinda ya shahi riba abinda ya shahi haramun to Allah zahara albarka yake a ciki amma wa yulbi sadaqat sadaka abinda yake na alkhairi haɓaka shi Allah yake sai ga Allah ya haɓaka shi kaɗan ci abu kaɗan na halal ya haika kwasa maka ka haramun to shi ne ke karkar da su baqiyatullah ya khairul lakum dan raguwa abin da Allah zai baku na halalikin ku shine ya alkhairi ga ku hiya da abin da zaku tara shi mai yawa wanda yake na na haramun kuma imam mujahid Allah shi mai rahama yace da da zaku yi ga Allah ya alkhairi gare ku saboda yanzu an ce ku kiyaye awo sai kun kai jirgin da shari'a ta ce da'a ce kuka ga Allah to wannan da'ar kun kai ga Allah ya alkhairi gare ku bisa ga ku yi abin da yake samu Allah ne ya zan musiba gare ku to ashe da ga Allah ya tafi alkhairi amma yace in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mini masu imani yace kuma da kun ga yana muku wannan nasiha yana karantar da ku ku cika abin awo ku cika ma'auni duk abin da ya shahi za ku auna za ku auna mutane za ku cika mutane da kun ga yana tunatar da ku wannan wa ma ana alaikum bi hafiz ban kasance wani zai tsare ku ba ni abin da nau'in tunatar ban cewa yanzu dole sai na rika bibiyar ku in mutoto sayan abinci wurin ku sai na tsaya idan yare kuke awo wannan ba aiki da bane kenan abin da nau'in tunatar da ku sai ci gaba kuma yace musu قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل به أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
to annabi shu'aibu manzo ne na Allah wanda kun ga daga cikin ibadodin manzannin Allah annabawan Allah akwai kokarin sallah akwai kokarin ganawa da ubangiji to annabi shu'aibu mutum ne mai yawan sallah mai yawata sallah jim kaɗai ya tashi ya yi sallah ya gana da ubangijinsa to har yanzu daga cikin mutanensa sai su biyo su tare da annabi sha'ibu suna suna sallah sai ga suna kwallata junan su kuriba kuriba kuriba mutunan ha abi ya zan isgiri gare su da sun biyo sun tarar da shi kuriba kuriba to da ya wani abu sai ce sallar shi ta sani shi sallar shi ta mai wannan umarni ya aikata kaza eh to shi da Allah ke karantar da mu nan yanzu duk wannan nasiha da yake musu duk wannan jan kunne da yake musu yana tsoratar da su hadara abin da suke a kai maimakon su gano saƙo ne na Allah yake karantar da su maimakon su gano haɗarin abin da suke a kai su gano cewa ya taimaka wasu saboda duk ɗan uwanka idan ka kana abin da bai dace ba ya yi ma nasiha ya taimaka maka ne to maimakon su gano da wannan a yanzu izgiri suke mishi shi ne ƙalu ya sun ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salatuka yanzu sallaka da kake yi ita ce ta amurka take umarni gare ka na cewa an na turuka ma ya abu da abawuna yan sallar yana sai ma wannan umarni sallar ka da kake yi ita ta sai maka umarnin cewa mu bar bauta abin da mun tar da iyaye da kakanni suna bauta kuma abu na biyu wa an naf'al fi amwalina ma nasha har ita ta sai maka umarnin cewa mu bar aikatawa ga dukiyoyin mu abin da muke so yanzu dukiyar mu ce yanzu kai sallar kai sai ma sai ma umarni ta nuna ma abin da muke yi mu bari ko sannu sarkin sallah aka izgiri sannu eh sannu kadibu wa annabi Allah ne suke wannan annabi Allah annabi shu'aib alayhi salam ya sun ce mai kai wa ma ana alayk ko eh ta sun ce innaka la anta al-halim ar-rashid ko eh innaka la anta al-halim kai ne mai juriya mai hankuri rashidun kai ne aka akan shari'a kenan mu rubuta tule ko sannu eh sannu mai sallah sannu wannan sun faɗi shi na kan izgiri izgiri suke yi gare shi izgiri ma na ku zaga shi mutanen kirki kullum sai an sai muku izgiri wallahi musamman wanda ya riƙe addini malam wanda ya riƙe addini yana karantar da addini sai yana ba da goyon bayan ga addini wallahi zai ganin tsangwama daban-daban wasu ma tun da gidanku za a fara maka sannan cikin karcen ku sannan cikin wanda kake mu'amala da su kai kawo ta kowane in ma ma'aikata ce in ma shaguna ne kasuwanci in ma duka dai to nan za a fara tsangwa maka ana ma izgiri yanzu ake yi ka bari idan daman ba da Allah kake yi ba an fara maka ɗaya da biyu sai ka bari ka ce in shawo maka yana bakin shi ne yana kana zaman ka lahiya cikin mutane ka shawo maka ka bakin shi ne eh ka ga ka haɗu ko shi duk abin zaka yi dan Allah maganar mutane ba za su saka bar shi ba inda ta Allah na kake maganar mutane ba za su saka bar shi ba wanda sun kai kowa daraja su ne annabawan Allah Allah bai fara turo manzo face sai ya yi dubi cikin zuciyoyin al'ummar sa gaba daya ba wanda ya kai gare shi sai Allah ya zabe shi matsayin manzo ga mutunci ga daraja ga komi amma ku wanda suke musu yanda ake manzannin Allah to ina da mu kuma tare da manzannin Allah tun suna tun taso su Allah yake tsada su dukkan wasu abubuwa kaga tare da wannan amma sun samu tsangwama to yanzu kai ba mamaki ma ka taso cikin abokanka cikin lega sun san ka ka dan taba wani abu ko an san kurciya an san ka an san tasowarka to kaga gaba ɗaya wasu sun ka fara yi kai da Allah bar mu yaushe ne ka bar kaza yaushe ne ka barka to wannan magana za su yi maka kar ta yi tasiri gare ka ka ce ba za ka bayyana gaskiya ba Allah ne ke shirar da bayu eh wannan yasa shedan ce to nayi kaza amma zaha taimakon Allah ne kuma in mutum ya taɓa yin abu ya tuba ga Allah ka to kana aibanta shi da abin da ya taɓa yi ai kuma yanzu kaina an mahukaci yanzu kuma kaina za ka shirin ka ga yadda Allah zai maka yadda mun fahimta shi yasa duk yadda ka kun taso cikin lega Allah ya fahimtar da ku addini kan wannan ya sare muku gwiwa ko ce ai yanzu da mun wara sun iya cewa kaza ne yaushe na kabbar kaza to ai magana ka cewa yaushe na kabbar kaza to kenan na bari ko to kai yanzu da kake kai na maka wata yanzu kai ma ka bari ku bari eh sai mu haɗu aljanna Allah gaba ne sai ka ci gaba da wasu nasiha amma ka ci wannan magunguna za su za su karya ma zuciya to babu abin da za ka iya yi eh da bai ya hawa izini kaga ustaz kana ganin kan ba su bane kaza kaza ko da wa matsayinka ba haka bane da to sai a kirkiro maka wani abu kirkiro ma za a sai ƙarya in ba zuwa na aka wajen wasanni kai na baya baya na cewa aka yi lokacin da muka zuwa muna kaza wallahi shi na agaba shi an gaba gaba amma wani zama ta gaba shi shi kai muna wa'azi haka suke yi dan dai ka bari to cikin komi ya ce da ho shi na wannan gaba gaba ha amma wani yanzu kashi kashi ko da wani baya baya take amma yanzu tura ka wani kai na gaba gaba to duka wannan shedan na ke taimaka masa da wannan magunguna dan dai ka bari to shi ko in Allah ya fahimtar da kai abu ka gano abin nan alkhairi na duk inda mutane za su taimaka magana kar ka bar shi haka ne damar riƙewa ne ake yi shi yasa ga manzanni haka na su masu ke yi ɗabi'a ce ta manzanni to sai sun ci gaba sun ce mai ko ya ce musu ne قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بجنة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنعاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
to kun ga bayan sun faɗi wannan ga annabi shu'aibu wannan kuma da sun ka faɗe shi ga- gare shi na cewa innaka la'antar halim a kai ne mai juriya ko Eh, kai ne mai- mai kaifin hankali shiryayye da sun ka faɗi wannan gare shi ha akan ta'annuti ne akan gayin magana ne to amma ba zai kai zuwa hada da su ba ke yasa kai ma idan an ka faɗi wannan gare kakka zuwa hada ka ce wallahi kada kuke yi wannan na cewa da kaza mu koda da muka kaza ai na kaza kaza in bar su can dan saboda sai ya kuma durƙusar da kai ba za ka ci gaba da bayanin ka ba kaga annabi shu'aib bai ta zuwa ya tashi hankali da su ba ga abin da suka faɗa gare shi amma ga amsar da ya ba su qala ta ya qaumi ya ku mutane ala ayta kuma da labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi inna kasance akan hujja mabayyana daga ubangiji na kuma ga ta bayyana gare ku wa razaqani minhu rizqan hasana ya arzikta ni daga gare sa ya bani arziki kyakkyawa yace ku sani wa ma uridu ba ina nufin bane an ukhalifakum in maye muku ila ma anhaakum anhu zuwa ga abin da na hane ku akai to wannan ga sai yake karantar da cewa ashe kenan shi ma annabi shu'aib dan kasuwa ne shi ma yana kasuwanci yace ba yana nufin abin da ya hane su bai ya maye mai ya ci gaba da yi Mm-mm. da yanda ya hane su shi ma ya hana yanda ya ce su bari shi ma bai yi ba ya nufin cewa ya hane su yalla mun fahimta to za kana ashe kasuwanci ba haramu bane ga annaba balantana malumma ko ba haka ba saboda cikin kasuwanci za ka iya taimaka ma addininka na musulunci cikin kasuwanci za ka iya samun natsuwarka ta gudanar da addininka cikin kasuwanci za ka samun sauƙi abubuwa da yawa na rayuwa musamman ya an tsara kasuwanci akwai kasuwanci da an ka tsara shi in kana kan sai ya hana ma karatu da karantarwa da sararsu to tsa- akwai tsarin da ake yi sai a yi hannun jari wanda kaga ka yarda da shi cikin abin na yan uwa ko cikin abokanan karatu ko cikin dai makwabta da sararsu wanda kaga ka yarda da shi sai ku yi hannun jari shari'a ta yarda ga naka ganau sai mu yi kasafi mu yi tsari kai za ka rika zuwa wuri kaza kana so kaza kana sai suwa kana kaza amma an samu riba kaza to sai a kasafa kai da ka hina wahala ga abin da an naka ni ko ga abin da an nau to da irin wannan tsari idan an kai shi ko da an jarabe ku cikin kasuwancin to kuma za a rungumi hasara yana mun fahimta za a rungumi hasara ta yadda kuma ɗin riba ce za a raba ta amma kar ka ce ka ba mutum dukiya shi ta sana'a ana kama riba in an samu hasara ka ce kai ba za ka dauki hasara ba a to wannan wannan irin kasuwanci ne ai shi wanda zaka ba daman da ya sai ka yarda da shi ka yarda da shi ka san ba wanda zai ci amana ka bane sai a ta gudanar da kaga kana ana kasuwanci ana kawo maka riba kuma kana ta gudanar da addini ka lahiya ne ta ta gudanar da addini ka lahiya ne in ma wata laruwa ta samu na tun riba ba ta samu ba sai a baka wani abu cikin amma ya rubuta to kaza an ka baka kenan ko nan daga ba an san abin da ake biyar ka sai a ɗebe sannu sannu cikin riba a ɗebe to haka ne kasuwanci shari'a ta yarda yana mun fahimta to shi ne Allah ke karantar da munan annabi shu'aib ya ce ba ina nufin ba ne in maye muku dangane da abin da na hane ku akai ya ce musu in uridu ba komai nake nufi ba illa al-islah sai gyara gyara ne ni an manufata mu kawo gyara cikin tahiyyarmu mu kawo gyara cikin kasuwancinmu mu kawo gyara cikin al'ummarmu masabatu gurgurar iko masabatu gurgurar iko na yi iya koyi da zamu kawo gyara cikin tahiyya to kuma kaga wannan har yana karantar da mu idan kana cikin al'umma kana cikin mutane to kaga wasu abubuwa suna so ko kai wanda bai dace ba to ku yi zaman da za ku kawo gyara cikin tahiyarku wallahi karka ce wai sai malumma duk mai basira mai hankali an Allah nuna mai abin da ake bai dace ba to shari'a ta da shi yi magana domin a samu gyara domin a samu gyara ba wai sai suwana ba duk mutane mutanen kirki ana son zama masu gyara tsakaninsu sai ka ga in ma kasuwanci ne an samu inganci an samu cin halal in ma ma'aikata sai ga an kawo doki an samu cin nasara cikin komi wala sai ga Allah sai albarka cikin kahiya amma galibi abin da ke wahalar da mu cikin al'umma sai ga abin da ya kamata ka maganta a kawo gyara sai ka ce wa ka ni wani ka san ka iya magana kuma a yi mata kaza kaza kaza wannan karantarwa shi nan ke nuna maka haka ana son cikin al'umma zan masu zan masu gyara gyara yana da alkhairi Allah na son wasu gyara ka gani sai ga inda ana muna gyara sai mu ta rayuwa wallahi da mutane an samu ingancin rayuwa da ko ina kaga abuwa da banna ta rage da banna ta rage amma sai ga abin mamaki cikin ma'aikata ko cikin kasuwancin ko cikin abokan karatu ko cikin dai wani irin ma'aikata ne sai ga ka lura da akwai abubuwan da ake wanda bai dace ba kuma kana iya kawo doki akan wannan sai ka mai bakinka kana ganin ba komai bane wannan hadari ne wallahi hadari ne gani to an yanzu misali ko shaguna an ce kuna shaguna misali ga sunan shere sai kun ga misali ga wani wuri can kowa yana abin da yake so haka yana aikata abin da ya ga dama in ma bawali na ana yi da hili ba ruwan mutane ai kun zauna kun tattauna sai a kawo gyara irin wannan bai kamata ba haramun ne matsayin musulmi yana fara al'aura ta da hili yana abin da gada ma ɓangaren bawali da kaza da kaza ya kamata ko da mu samu nuri ne a ɗauke shi haya ko ko cikin shagon na a samu inda za a yi yan dubara a samu wurin bawali da sarausu sai wa yayi ko ko misali kan lura cewa gashi ana kasuwanci in ta tsoro babu masallaci kusa gare ku in lokacin sallah sai dai kowa shi ta garin su sai ku ce a mu ji tsoron Allah ya kamata in lokacin sallah mu yi kaza mu yi kaza mu tsara inda zamu yi lokaci mu yi sallah cikin lokaci kaza kaza ka kawo gyara cikin al'umma to cikin komai abin da kan lura wannan abu ya dace ai magana akai ka maganta alkhairi na sai ga abin da baka tunani ya tabbata kai na ke ganin in kai magana ba za ta yi tasiri ba in ka tsarkake niyyarka to sai Allah ya sa magana ta yi tasiri ai shi yasa hatta masu sulhu cikin lamarin ma'aurata Allah ya ce in yurida islahan yuwafiƙi Allah bainahuma in dai manufar su gyara ne su masu son su gyara in manufar su gyara ne to Allah zai kawo tawfiki sai an samu dacewa to amma yanzu da wasu manufofi na kuma to kuma sai ga abin ba zai tasiri Allah ka inganta rayukan mu to shine yace in uridu illa al-islaha masabatu ba komai nake ne sai in kawo gyara gurgurai iko wa ma tawfiki illa billah amma yace ku sani babu inda za a samun daidai ɗari bisa ɗari sai ga Allah Allah ne kawai amma da adam ana ya samun kuskure gare shi ana samun shi wani abu ba daidai ba amma ga Allah duk abin da yake daga Allah ne to daidai ne amma to fiƙi labil ba abin da zai zama daidai sai ga Allah shi Allah ya daidai abu daidai na babu gyara a cikinsa ko kuma duk abin da yake karkar da su sai yana karkar da su wahayi ne na ubangiji idan ku an bi wahayin ubangiji za a samu za a samu cin nasara za a kawo gyara sai ci gaba ce mai alaihi tawakkaltu yace ga Allah na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi za ni koma na'am
ويا قوم لا يجرمنكم شقاكي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد
ya ci gaba yana tarasar da sai cewa ya kaume kuma ya ku mutane na ku sani la ya jire mannakun kan wannan ya ɗauke ku shiƙaƙi ma'ana a dawo ku da ni kar ta ɗauke ku an yusiba kuma har abin ya abku a kan ku mislu ma asaba qaumi nuh ina abin da ya abku ga mutanen annabi nuh dan muna sabani hakuna ku rike ni makiyi kuma kun sa abin da ke karanta da ku gaske ne kan wannan kiyayya ku da kuke yi da ni ta sha ku har abin ya abku a kan ku azaba irin wanda ta faru ga mutanen annabi nuh kun ji abin da ya faru gare su to wannan kiyayya ku da kuke da ni dan wannan ya jawo muku wannan to wannan kuma sai na karantar da mu dabi'a ce wani abin da kake faɗa mai ya san gaske ne gaske ne to amma shi aiki da abin da kake karantar da shi sai shagar ka wani ya faɗa mai sai ya aiki da ita to wannan abu sai ya sa hayya ƙetar iyaka har ya jawo maka ne abin zai nadama kun ba kun yi bane wa saboda wai ganin shi kai bai kamata ba ka dace ba ka faɗa mai gaskiya yake kai wani na sai wannan ya ja shi shi ɗaya ya aza mai girman kai ya kasa biya abin da ka faɗa mai dan ganin shi yanzu iya bi magana ka to kai ne ya maɗa iya bi magana ka kamar kai ne kai mai umarni bai tunanin abin da ka faɗa magana Allah ce to shi ne ke karantar da su cewa ƙiyayya ku da ne saɓanin ku da ne kar ya ɗauke ku har ku jawo ma kanku azabar ta samu mutane annabi Nuhu ta afku a kanku dan su haka ne sun kai kin gaskiya ne sun kai sun kai izgili ga annabi Nuhu ha Allah ya sauka musu mi Allah ya sauka musu azabu to yace kuma kan wannan ya ja ku aw qauma hudi ko abin da ya abu ga mutanen annabi hudu tun labari ya zo kun sa abin da ya faru gare su aw qaumin salihin ko mutanen annabi salih kan abin da ya abu a gare su ya zo ya abu gare ku saboda kiyayya ku da ni yace wa ma qaumi lutin minkum bi ba'id mutanen lutu ba su kasance nesa ba gare ku kusa kusa ne kwana kwanan ne ne ku ji abin da ya faru gare su kamar yana so ya karatar da su idan an dauke tazara mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih wannan mutane annabi Nuhu sun zama kusa gare ku kun ji abin da ya faru da su yalla mun fahimta to yana tsoratar da su wannan ne sai ci gaba yace واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود to ku riba al'amarin Allah kunga ko ƙuran shawa yana tashi musu misalai sai yana karantar da su musamman a ƙare mutane annabi lut musamman wannan ƙasa ta mutane annabi lut sai Allah ya ce ai wannan ƙasa ta mutane annabi lut su mutanen ka kai annabi Muhammad sun kasance suna kai kawo kowane lokaci bayan nan kuma tamuruna tamuruna alaihi musbihin sai Allah ya ce wa bil layli afala taqilun da subahin ma'ana kenan sahi suna kai kawo haka ma da dare suna kai kawo sun san wannan yanki sun sa abin da ya faru to kuma har yanzu an ce har yanzu zaman da ake yi akwai inda ko ciro bai hitowa to wacce musibar ta auka kansu akwai ruwan da an nan kwace har yanzu da babu halittar da za wannan ruwa ta rayu musiba ce musiba ce da ka zo wurin nan ka san Allah ya bar aya wannan wuri ka san lalle mutanen Allah ya hushi da su mutanen ƙasar sado saboda bala'in da ya sauka a kansu to shi ne sai Allah yana cewa ai wannan ba nesa ba ne eh mutanen lutu ba nesa ba su gare ku kuma tazararsu da waɗancan ba nesa ba ne kusa ne ta ke ne sai ku kiyaye da haka sai ya ce musu wastaghfiru rabbakum ku dai nemi gafarar ubangiji ku kun ga kan bayanin shi duk manzon da ya zo kaga yana karantar da al'umma cewa duk da da kun kai ku dai roƙi gafarar ubangijinku wannan kuma yakan hujja ne wa wanda domin kan mutum ya zo gaba Allah ya ce ai mu ya ubangiji ko da manzo ya zo mana mu aikata lahi da yawa sai a ce to ba a ce ku nemi gafarar ubangiji ko ai an karantar da ku ko ubangiji ku mai gafara ne kuma an karantar da ku yana kusa gare ku akwai wanda ba a bayyana wa istighfari ba akwai ba wanda ba a bayyana wa falal istighfari ba ka gani to wannan dukan kan hujja ne kuma da da a ƙara karantar da mu ashe karantar wa manzanni guda ce kuma da a ƙara karantar da mu ashe ubangiji mu mai gafara ne mai shin kai da a karantar da mu ashe kullum hannayen ubangiji suna shimfiɗe da dukkanin mai tuba domin ya karbi tuban shi haka ne tsarin ubangiji annabi ya ce duk ini duk ini Allah yana shimfiɗa hannayensa saboda masu tuba da abin da sun ka aikata cikin dare duk wani wanda aikata laifi cikin dare to duk ini Allah na shimfiɗa hannunsa ka zo ka tuba Allah ya karɓa kuma annabi ya ce duk dare Allah Allah na shimfiɗa hannayensa saboda wanda sun ka aika aika wanda sun ka aikata abin da ba daidai ba cikin ini su tuba ga Allah duk dare yana shimfiɗa hannunsa to da adam akwai abin da ka wani kenan a yanke maka hujja ba abin da ka faɗa ma ubangiji ko bi an bayyana maka ka gani to shine yace musu wastaghfiru rabbakum ku nemi gafar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi lalle ubangiji na rahimun mai tausayi ne wadudun kuma mai nuna soyayya ga bayinsa yana soyayya ga bayinsa Allahu akbar mm.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا Mm.
ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز to wallahi wannan kissoshi na manzanni babu abin da suke daɗin masu imani kamar natsuwa cikin addininsu wallahi duk mai imani wannan kissoshi suna ƙara natsar da shi cikin addinin shi musamman masu kiran mutane zuwa ga Allah musamman masu kiran mutane yanzu ku riba yanzu abin da annabi shabi ke karantar da su da Allah wannan bayani boye ne yake da Allah babu hikima cikin wannan zancen da yake ta musu ku duba yadda yake bayyana musu abubuwa ga sunan da hili komai dai dolancinka sai ka fahimci abin da ke nufi komai dolancinka kuma ka duba hikiman magana wa ya kaume yadda yake lallashe su ya ku mutane na ya ku ka gaina jawo hankulansu amma dai da ƙarshe da dai ga da sun ga cewa lalle ya kai su ga bango tura ta kai bango na bahaushe an kai su ga bango an dangane su ba abinda za su cewa kuma sai sun ta zuwa suka ɓaɓɓa ko kuma wata magana can da ka ji abin da sun ka faɗa ƙala abin nan ko ƙalu sun ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu ka sani ma na kawo kasiran min mata ƙoli mu wallahi da yawa ma abin da kake faɗi ba mu ba mu fahimta ka kawai mun kawai so wata mun ji kana yi ba mu ji- ba mu ji abin da ka faɗi ba muna da mata ƙoli ba wai ba su fahimce shi wai kuma da bai shi annabi shu'aibu shine hadisi ya tabbata an kai mata kin cewa khatibul anbiya khatibul anbiya gwanin hutuba annabawa yana cikin wanda take ne annabi da kai ne bayyana cewa khatibul anbiya gwanin hutuba gwanin gwani ne ne hutuba annabawa Allah ya bashi wannan zalaka wannan basira na yana mazance sai ya kama hankalin sai ka fahimce shi to amma wajen da wannan ba su fahimce shi wannan wai to yanzu na kana wa'azi an ce ba a shin ka gunguni na ce idan kana hudu ba an ce ba a shin ka ce kamuwa da kwana ɗaya su samu mutane to yi daga sai da mutane kai dai ke dan Allah ko ba haka ba kai dai Allah babu ruwanka da mai cewa wai dai ka samu kwana ko kowa na babu fahimta ta kai dai dan Allah ko mutum guda ya ji ka yi aiki da abin da kawai alhamdulillah mutane ba ka daidai da su ba ka daidai da su in ma ka saki ai an ka baka ma zalaka harshe an so ana ta yaban ka ai kuma ka shiga uku baka ma da aiki iza yi wallahi sai Allah ya tsare ka dan kala dai suna yi baka kana dan korewa kala suna yi baka to har ya kai in ba a yaba baka jin daɗi har ya kai in ma kai abu ka to ka ce kai yau ana kun yi sauti dai yau sauti dai sai a hankali ko wai so kake wai su ce gaskiya wani ai mun ji abin wallahi to ake da karama mai sa mutane kwana to ɗabi'an mutane ce wallahi wala ɗabi'an mutane ce ko ko in kana almaji sai da ana an- an ta kama suka wasu ya mu wallahi wala wa'azi sai kai mu wala da sun fara mu ba mu gane komi to so da su suka suka suka su baro ka in ba hurba za a ce wallahi wala wala sai kai mu kwana so na ga samu mu ga aiki da Allah ina alkhairi so da ai ma bugun ciki
sharri ne wallahi sharri ne sharri ne ai ya kamata in ka zo sauraron wa'azi ka san da abin da malamin nake faɗi magana Allah ce ke faɗa ma in ma kuma ba ka zo saurare to kai dadi ne ya kai ka ba dan ka shi abin da za ka aikata ka ka hannu ba eh abin aikata ka aikata abin hannuwa ka hannu to to an kai dadi ne aka shi saboda Allah kai dan ka shi dadi ne ka zo ko dan ka ji dadin sauki haba da Allah Ah, Allah ya gyara niyoyin mu ba hauki ba annabi shu'aibu ne fa wai ma na kawo kasira min ma ta kodi mu da yawa abin da kake faɗi wallahi ba mu shi ba mu fahimta wai ba su fahimta ba ma ba su je wai ba su fahimta ba su fahimta sun ce wa inna lana raka fina da'ifan mu fa muna ganin ka cikin mu mai rauni kake eh kai mai rauni ne cikin mu ga ka in mun kai niyyar kama ka ba abin da ka iya yi baka bu ayi mu ba kai mai rauni ne in mun kan iya kama ka kuma sun ce walau la raha bika ba dan dangin ka ba ko da muke jin kuma suwa na muna diba musuwa na ko wallahi Allah rajamna ka da sai mu je ka ba kare da kai ai ko san da mun in dai mutun yana tare da mutane ai ko da alhaji mutum mu wallahi kaga wani wallahi wani mu dan saboda wannan muna tare da shi muna shi kumiya dan saboda mu a shi mu a diba mu wani ne kama aure na sai ya mutu ya ce wallahi ni wani kaga wani iskantar da yadi san gaime ni wallahi wani dan nake diwa ma ƙarya shi wallahi ba abin da ya bai kai karshe ba ya kai karshe ai ba mutum guda ko mutum dubu ba ka diwa ba sai an ji aikin mai abkwata abu in mace kai mace ai ba wani za ka diwa ba yau haka ba lalle mutane suna da husna ana ana wasu abubuwa ana raga su bursuwa ne amma wallahi abin dai bai kai karshe ba ina bai kai karshe kuma shi kenan akwai su da kuma ce cewa wallahi kun san komai malam komai daga Allah ne Eh, inna kullu shay'in halaka lahu bi qadar ya dangana ka
Eh, to shi da zan ce wa shi- annabi shaibu walau la rahadika ba dan dangin ka ba la rashamnaka kaga ba ma dan ubangijin ka ba da aiko ka a wai rahad wai ba dan dangin ka ba da mun je ka sun ce wa ma anta alaina je aziz sai ba kasance wanda zai bawa mu ba in mun kai ne kama ka ba za ka bawa mu ba to sai ya ce musu
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله hmm.
واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط to kun ga wannan shi ke karantar da mu cewa wannan mutane jahilai ne wai kaga walau la rahabika ba ma ba nan saboda ubangijin shi ba ba dan muna jin tsoron ubangijin ka ba idan mun kai ma kaza ya kama mu ai haka ne kamar su ce ko wai amma wai dangin ka ba dan dangin ka ba wallahi da hai mu jihe ka kai ba za ka bawaye mu ba kenan su wa yake da girma ga idanunsu dangin shi ba Allah ba to shine Aris ya ce musu ya kawo ya ku mutane na kaga dai ko hikimar zance haru da wa ya kawo ya ku mutane na a rahabi yanzu dangi na dangi na a azzu alaikum su ne sun kai girma ga idanunku min Allah ya ga Allah yanzu ya kuke ganin girman su su ne kuke ganin ƙwarjinin su min Allah ya ga Allah wata khasumuhu sai kun karki Allah wara'akum zuhiriya kuka mai da shi bayan banku ma'ana Allah bai da kima ga idanunku sai dangi na kamar kun jefar da shi bayan banku ba shi kuke diba ma ba ba shi kuke shin tsoro ba dangi na da kuke shin tsoro ai da shi wannan magana ka san dai akwai hikimar zance kenan ba wa ya kamata shi tsoro Allah shi yasa in zaka bari ka bari dan Allah ni wancan wallahi ina hankuri ta saboda Allah dan in samu na da hankuri ba wai saboda uwayenka ba in na saboda uwayena to alamin nan babu inda za shi Allah babu inda da shi sai hankuri da yasa dan Allah ina hankuri da saboda da'a ga Allah saboda Allah ya ce in kai hankuri kaza ne ko ba haka ba su dangin ta da ƴan uwa suwa da matsayi gare ka amma bari ka su bar cewa dan su ne mm dan Allah ne in ka yi zan dan Allah ne ka bari dan Allah ne yalla mun fahimta to wannan sai ka samu cin nasara amma zai iya zan dan in ka ce wallahi ne san saboda suwana ne to Allah ba du'a ya hankuri da an ka bayani su suna ina duk hadisa hankali da aka karanta da wuri suna ina saboda Allah ba to ashe akwai abubuwan da dole mun zan gyara su cikin maganar mu sai mun zan gyara su cikin magungunan mu lalle akwai kimanta juna wani yana da ƙwarjini wa idanka to amma ka sayye ƙwarjinin ubangiji ya da ƙwarjinin shi ana barka zan gana saboda Allah eh ko yana son ka zan gana saboda Allah dan adam ko yana da matsayi gwargwaron abin da Allah ya bashi amma ka tuna girman ubangiji duk abin da ya san ibada ce yi ne ibada ne baka cewa ni na bar shi ne ko ko na na na tsaya ne ina kazan ka saboda wani kaza mm to da babu shawa ko ba ka ba shi kenan ka to ashe komai ana shi ne dan Allah ana bar shi ne dan Allah eh to shi ne duk wannan ga abubuwa dole mu zan kiyayewa da abin da na bar shi ne ina yi ne saboda Allah ko ko na bar shi ne saboda ina jin tsoron in fada mu hushin Allah akwai abin da ibada ne amma idan kana jin tsoron zaka fada mu hushin Allah kuma sai ka bar shi shari'a ta ba ta zarge ka ba abin da na ga ina cigaba da yi ne ina jawo kaina hushin ubangiji saboda ikala ina yi dan Allah zan komo in koma yi ba dan Allah ba shi yasa na bar shi dan da in jawo maka kaina bala'i gaba Allah ni ni san rayuwa ta yadda take to ba mai zargi in ma wani ya zarge ka can za ku zo gaba Allah yalla ma fahimta amma ni saboda kaza nake yin kaza saboda su wala ne saboda wannan wahala ɗaya za ka yi duk abin za ka kai dan Allah in ma kai so za ka yi saboda shin tsoron ka fara mu insha Allah ne ka bar shi sai ka sake ka kama wani kuma shari'a ta yarda yalla ma fahimta to shine Allah ke karantar da mu nan yace yanzu dange na sune sun kai girma ga iyayenku he ga Allah sai kun ka kama abin da kun kai watsi ga ubangiji bayan ban ku mana kun ka ko oho da ubangiji ba ku ganin ƙarshen sa sai dange na yace musu inna rabbi lalle ku sani ubangiji na bima ta'maluna game da abin da kuke aikatawa muhitun yana kewaye yana kewaye da ku duk abin da kuke aikatawa na'am
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم ركيب
ya ci gaba yana karantar da su ya ce wa ya kawai ya ku mutane na imalu ala makanatikum kowa shi aiki da yanda yake so kamar ita wannan aya kamar ta imalu ma shi ne mana kowane shi aiki irin wanda rashin zaba mai duk abin da kake ganin shi za ka rikawa ko in na samu Allah ne in na kayan na ba da an karkar da kai sanadiyar halatta ka da Allah ya ba to ta rage na mai shiga rijiya kowa shi aiki da irin yanda yake so eh amma ku sani inni amilu ni ma mai aiki ne to sai ku yi naku ni ma zai yi naku amma ku sani fa sauta alamuna da sannu za ku sani mai ya atihi azabun wanda zai zo mai azaba za ta zo mai yuhuzi wanda ta walakantar da shi ma'ana wanda azaba za ta zo mai ta walakantar da shi wa man huwa kaziban da wanda yake makareci ku jira duk wanda azaba za ta zo mai ta walakantar da shi ta kuma yatar da shi da wanda kuma zai zama shine makareci ai shira za a gani zai bayyana da haka fartakibu ku yi shira in nima kuma da ƙaibun nima tare ku ina mai shira za a gani wane ne makaryaci za a gani wane ne azaba za ta zo ta kuma da shi za a gani sai Allah ce
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا مدين كما بعدت ثمود
الله يتي ولما جاء أمرنا لوكتن ده الأمر ما يزونا عذابا الله يتي نجينا شعيبا سيمون كثيرة تدع النبي شعيب والذين آمنوا معه da wanda sun kai imani tare da shi duk mun kaci da tadda su Allah ya ce bi rahmatin minna da wata irin rahma daga gare mu ma na ce da su da mun kai rahma ta daga gare mu Allah ya ce wa akhadhatil ladina zalamu sayha wanda suke azzalumai sai tsawata kamus tare da cikin mun gani cikin suratul abin nan araf fa akhadhtumur rajafa ko ba haka ba tsawa tare da girgiji kuma za mu gani abin nan cikin suratul shura fa akhadhum azabu yawmiz dhulla ko ba haka ba kaga nau'in azaba nawa nau'in azaba uku to amma malumar tafsiri sun ce duk babu cin karo da juna nan in kun lura tsawata ce suke yi in kun dibi usulubin wannan zancen na wanda Allah ya koro mana cikin wannan sura kama akwai tsawatar da shi tsawata shi ne suke yi shi yasa yanzu su ma sai aka musu aljaza wa min jinsil amal sai aka turo musu tsawa Allah ya halaka da su da tsawa cikin suratul abin na araf za ku gani kora ce suke yi na cewa za su kore shi da shi da wanda sun kai imani da shi daga cikin ƙasarsu au ta'uruna fi millati ko fi millatina ko ko dole su komo cikin hayyan mu kaga ko su kore su ko shi mi ko su komo cikin aqida su sai Allah ya nuna a ba ƙasa kuke alfahari ba to bar ma a kisbe ƙasar da ku mu gani su ma kaga can aljazawa ne min min jinsil amal in mun za mu gani cikin suratu abin nan shu'ara'i kaga izgili sun kai sun ce wai kace idan ubangiji ka an saba mai kaza kaza wai akwai zaka sauko mana azaba daga sama to fa asqit alaina kisafan min as-samai in kunta min min as-salihin in dai gaske ke yi rizqan mu na sama wani abu na sama ya faɗo ya taushe mu in dai kai kana cikin masu gaskiya to kaga su yi izgiri da mi na cewa su yi kiran cewa in azaba in manzo ne na gaskiya a saukan musu mi azaba daga sama to kai yanzu in ba na hauka ba a saukan muku sama ta rizki ya sauko sama har wanda kenan ba su ci ba sha ba ko ta Allah ce ku da kun kai wannan kun ka nemi haka to ku za a azaba sabon muku daga sama sai za mu gani sai Allah ya tara suri guda Allah ya tara suri guda sai Allah ya jarabi gari da zahi zahi malam matsalacin zahi da mutum ya so ya shi zahi sai shi guru shi shige cikin girgiji inuwa girgiji ta yi irin abin wanda muke tuma loshi loshi loshi ko dawo rana rana koma kaga da kurce ka zakar kamar haka ne ha da ka ce loshi loshi dawo sai ga ya komo rana rana to haka Allah ya wasu girgiji malam girgije ino girgije sai shiga sai yesu su kiran mutane su to ku to ga sai ku to sai da Allah ya tara su wuri guda sai girgije na Allah sai ya shi zan huta an ka saukar da huta ta toye su to duk sai an ka gama musu azaba uku ga tsawa ga girgiji kuma ga wannan azaba daga sama shi yasa duk babu cin karo da juna to shine na Allah ya ce wanda suke azzalumai sai tsawa ta kama su fa asbahu fi darihim jathimin sai sun kawaye gare cikin gidajen su Allah ya ce ku gurfane ka allam ya gano fiha ka ce ba su taba rayuwa cikin wannan ƙasa ba ka ce ba su rayu ba ka ce ba su zama cikin wannan ƙasa ba Allah ya ce ala ku saurara bu'udan li madyana nisan rahama ubangiji ya nisansa ga mutanen madyana kama ba idan samud kama idan san nisansa ga wanda suke samudawa kama yadda nisan rahama ubangiji ya nisansa da wanda suke abin nan samudawa su ma haka nisan rahama ubangiji ya nisanta gare su insha Allah nan za mu dakata wannan kuma wani abin nan ne na gaba ko wala qad arsalna ko Musa wani sabon karatu ne insha Allah eh abin da zamu likewa da shi insha Allah gidauniya ta marayu yau an bude wannan committee ya bude gidauniya ta marayu kuma kamar da muka muku alƙawarin cewa duk lokaci zuwa lokaci kamar irin wannan kamar da an kai bara kun ga alhamdulillah irin da an samu taimakon Allah an ka samu sashi daga cikin marayun da ake rayuwa da su an ka dan samu abin da an so musu na abinci an garan shinkawa da maka da dan sabin wanki da sarwarsu to mun yi liskin su marayun suna nan rubuce kuma ta adadin abincin da an sai yana nan rubuce to kaga bana da rahama Allah da zo da an ka bude keskin ina ga kusan shiga 265 kaga alhamdulillah kuma duka abinda kuke basuwa ne akwai dan uwa Abbas Allah ya saka mai da alkhairi akwai kwamiti nasu can sun kawo jan gudunmuwa shiga 125 nan kaga irin yadda ku abu ake basuwa 20 30 40 50 jiya ma dan uwa Idris wani yayan mu indi ya bari shiga goma a sa cikin wannan kes kuma tun harku mun haɗa muku akwai dan uwa da ba da mana haci da shiga biyar to akwai hatta wajen tafsirin mata masu shika masu shika biyu masu ɗari an ta basuwa da zuma shigowa ta malam muhammadu ya muka dala ɗari cewa ne ce basuwa to da haka an tara wannan kuɗi ɗai daga allah saka da alkhairi don da ba da wannan gudunmu Allah saka da alkhairi kuma insha Allah gobe za a sayan abincin za a raba musu ran litinin sai a raba da shike daman tsarin mu sai an sa ne moto har can gidajen su ya zo ya kai saboda shi duk abin da za a yi a yi dan Allah kuma a tsara in za ka ba mutum abu kaɗan rage mai wahala ba sai an ta kira wani to ta inda hali a sai a kai mai abin ba tare an sani ba to wannan yana cikin abin da ke ƙara danƙon zumunta cikin ta addini kuma tausayi ga yana shigan mu insha Allah gobe bayan an liƙe tafsirin nan ran litinin za a raba abinci ga abin nan marayu insha Allah kuma musamman kamar da ni muku bayani marayun da muke son na farko wanda a cikin tsarin mu su ne wanda ake tarar iyayensu da su ne masu karantar da mu da su ne ke kula da wannan ayyuka ɓangaren agishi ɓangaren masu sauraron karatuttuka ɓangaren masu ba da gudunmuwa cikin harka Allah da sarwarsu saboda yau ko babu komi akwai hisgar shaidan shaidan da kuke gani ba rago ba ne yau ya san abin da yaron na ya san da da ni da kai tare muke yanzu babu babu ma'aifi ne sai ga aifo gaske ne ba wanda taɓa leƙa gidansu sai shaidan sai ya siya ma wani abu a shaidan baba na raye ne ake mu'amalar shi yanzu da ya mutu shi kenan kaga daga nan shaitan ya yi tasiri gare shi to amma yanda ana zuwa dan lokaci zuwa lokaci abin da an kadan kare ana basuwa to shaitan ba zai tasiri ba ba zai tasiri ba to wannan shine sakatin da musulmi da yawa mun kai tai sai ga mutum aboki da aboki da inda aboki ya rasu shikenan da kai da lekawa gida ne sai sai wanda gani ila haka a rika dan kewayawa lokaci zuwa lokaci a ga wani halin iya suke wani hali iyali ne suke a tallafa musu ba a yi ana mu'amala da kai ne lokacin da kake raye lokacin da ake amfani da kai da ka hawa ka mutu shikenan ka zan zero ɗayan ka sun zan zero ba ruwan mutane da su to kaga wannan yana da gaskiya abubuwan da shaidan ya ribace mu sai kaga yara da akwai ba aifin su suna dan kula da tarbiyya suna dan shi magana mutane har su kai inda yanzu sun zan kangararru cikin karce ba iya musu magana in ma yanzu kai kace ka zaka yi musu magana saboda kai baba abin na abokin baban su ne in kai musu magana suna yawa wanke ka tun mutu baban mu ka tauka kowa na gidan mu eh yau na zaka kowa kace kaza kaza na katocin mutunci kaza kaza zaka kuma kai ne ka bude kofa wannan ko babu abin da za a ba mutane in dai ana dan zuwa to shi dan ba zai tasiri ba to wannan abu wanda ya kamata mu rika mai da hankali kar mu ce mu'amalan mu da junan mu lokacin da muke raye ne da mutu ya haɗu ya mutu kenan wannan ba mu'amala ba ce take da shi kun ga sahaba annabi ba suke yi ba haka suke yi ba saboda danƙon zo mutar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kai idan Allah ya karɓi rayuwarka kana da ɗaya wallahi suna arme iyalin ka nan dai a kula da ɗayan nan naka saboda su auren abin nan auren su manuha garai mu ko auren mai da manuha auren mu galibi na shawa ne na ga ta burga ni kaza kaza tana da kaza tana da kaza shikenan da kazan nan ya gushe kuma shi gane amma manufa muna yi ne don saboda mu tallafa mu marayu ko don saboda mu yi kaza da yawan mu ba haka muke yi kaga shi sai an kada yi sahabbai duk galibi sai ga matan da masu ke aure mata wanda ake tare su ne sai hatta shugaban halitta da kanshi ku auna ku gani ku auna ku gani duk cikin mata annabi guda ce kawai a budurwa guda ce kawai duk galibin su zaware duk galibin su zaware ne wasu kuma wanda iyayen suka rasu ne suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to haka yasa ban suke sai ga ana tuwa mu juna sai zai ga yara kullu suna akan tarbiyya yara kullu suna akan turba mai kyau amma saboda tsabagen jahilcin mu yanzu in makusantinka abokinka ko wani dan uwanka ko wani wanka Allah ya karbi rayuwa tai sai ka aure matar shi to saboda tsabagen jahilci ce hab daman ta bayyana ne daman da tun da farko tana gidan bawa Allah ga ashe shi na ganin ta shi na son tana ashe wasu ni ma tare na suke kaga sai a bi ka do a barda yaki ko ka kai ko saboda shin tsoron irin wannan magunguna sai ka sai alkhairi su mutane ba ka yi daidai da su duk abin da ka san alkhairi da musulunci ka karantar da kai ai ka tashi ba ruwanka da mutane duk mai zargin ka kan wani abu sai ka ga ya komo kan wani abin duk mai aibanta ka kan abu sai ka ga ya komo a kai sai ga yana son abin nan saboda ya liƙe maka ne kowa yanzu kuma sha so ne dole shi bar shi to amma kawar da kanka abin nan shari'a ce ita shari'a ya Allah ce a yi na ake yi ina ake yi in dai mana haka dan ka tallafa da dan ka kawo doki ne ba ruwanka da magana kowa to ga sai mun ka sayya al'ada gaba mun ka bar musulunci baya wanda wannan mu ji tsoron Allah ya kamata mu kiyaye insha Allah gobe shine tafsiri ne na ƙarshe wanda za a yi da mai cikin gidan amma mu shan goro da wanda za a yi nan na dare insha Allah shine na ƙarshe kuma sai bayan Ramadan insha Allah yawwa kuma insha Allah hata bangaren sallah ta layya wannan kwamiti zai komo akan tsarin sana tallafa mu marayu cewa za mu aza gidauniya ta mu taimaka domin a gani in ma mun samu abin da za mu sayan dabbobin da za a raba musu in ma babu abin da za a sayan babbar dabbar za a sai a kai musu nama bisa wannan tsari dai insha Allah za a ci gaba da shi za mu binnan za mu yi amfani da wannan lokuta na salloli karamar sallah da babbar sallah da muke cewa ta da cewa kowace sallah babba ce amma dan mu gane muke cewa karamar sallah ko ba haka ba to dan bi an ce mata karama amma ta babba da zan cin nama ta ko eh ta abu ba ko amma ga karama ba a cin nama ya ce karamar sallah to insha Allah karamar sallah da babbar sallah na Bahaushe in Allah ya zamu wannan kwamiti na marayu zai yi aikin shi kenan mu taimaka mu yi ƙarfin shaitan mu yi ƙarfin shaitan jama'a mu yi ƙarfin shaitan kenan ko yanzu ba an liƙe bane da an bayyana abin da cikin kes ba shike nuna an liƙe ba ko yanzu in kana dama ka basuwa in ma gobe kana dama ka basuwa kai ko bayan aini in kana da ka basuwa tunda akwai list na marayun sai a tai a tallafa musu tunda ko cikin marayun akwai wanda sun yi bukata sai a tallafa musu Allah sa mu yi karin shaitan Allah sa mu yi karin shaitan ya Allah bayo ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da a cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmin da sun karga mu Allah ka sa su huta mu da mun kai saro Allah kyauta mu ko mu kuma mu ya Allah ya Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka tsare mu da tsaronka ya Allah ya Allah wannan dararraki da sun kai ragowa masu albarka da wannan inuka Allah ka datar da mu a cikin su ya Allah Allah ka datar da mu a cikin su ya Allah ya Allah duk alkharan da kake rabawa ga bayonka Allah ka sa muna cikin na gaba gaba ya Allah sharri da bala'i wanda kake kawar da shi ga bayonka Allah ka sa muna cikin na gaba gaba ya Allah Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka karbi rayukan mu kana mai yarda da mu Allah ka karbi rayukan mu kana mai yarda da mu Allah sai aljanna ce an makoman mu mu da iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da 'yan uwa musulmi gaba daya Allah ka tsare mu da tsaronka duk masu nufata wannan ƙasa da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka hada shirin su gare su ya Allah Allah ka ƙara tsare mu na wannan ƙasar tamu ya Allah Allah ka bunƙasa arziki wannan ƙasar tamu ya Allah Allah ka bunƙasa tsaro wannan ƙasar ya Allah Allah ka tsare mu da tsaronka ya Allah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا الله مرسى lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya mu da adda lafiya Allah ka kara mu da kasance jari na bauta gare ka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين